يوما تجاهم بإحسان ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukin sarki ya kawo wannan rana ta Juma'a kamar hudu ga watan jimada al'akhira dubu da ɗari hudu da arba'in da shida bayan hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a kalandar nasara kuma kamar shida ga watan sha biyu dubu biyu da ashirin da hudu kamar yadda muka saba rana irin wannan ta juma'a muna karatu a cikin wannan littafi mai taken albuyuhu wa ma yushra'u wa yumna'u minha saye da sayarwa nau'ukan da aka shar'anta da kuma nau'ukan da aka haramta ko aka hana mana wannan kuma shine darasi na ashirin da shida sannan muna cikin fasalin da ke magana kan istikaru sila'i wal bada'i intikarul sila'i wa intikarul bazai kenan sayan kaya a adana ko sayan kaya a ajiye har zuwa lokacin da zaki tsada a kira sama riba wannan sila kaya ba za ma kaya zai zama kaya na abinci da kuma kaya na amfani da mu'amala ya kulla ba zai haka kamar yadda muka bayani lura da saɓani da ke ciki sai ya ɗauki waɗannan kalmomin bai ce ɓoya abinci ba sai ya ɗauki kalmar sela'u kayan da akan kai kasuwa ɗaga a sayar wanda kayan more rayuwa ma duk za su iya shiga mutum sai ce bari ya je ya sai ya jiragen sama ya ɓoye sai sun yi tsada ya fito da su to sun shiga cikin sela'u da kuma ba za yi kamar yadda wani shi kuma gida zai dawo kasa shi kuma ya sai bari ya sai barkonu ya sai kabeji ya sai irin karas ko karas da sauransu shi ma ya shiga cikin sela'u kuma ba za yi ne za mu tashi inda mala ya kawo mana maganar al'imam ibn kudama da makadisi rahimahullahu ta'ala shi al'imam ibn kudama ya kawo magana da take matsayin kamar da magaddama dangane da ita waccan matsalar da ko wannan matsalar da muke tattaunawa mun ji yadda malamai suka rabu gida biyu cewa ko wasu suka ce ko ma gida uku suka ce kowane irin kaya wasu kuma suka sanya wasu koyo da wasu sharuɗa wanda za su san iya rage wa abun faɗi lura da cewa akwai cutuwa ko kuma akwai rashin cutuwa yace wa kana al-imamu ibn qudamah al-maqdisi ibn Kudama al-Maqdisi Allah ya maki rahama ya ce ya rasu hijira ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam na da shekara 620 to da ka shi sama yake da irin sa Imam Zahabi a tsarin sai Ibn Taymiyyah yana sama da shi ya rasu a tun kafin karni na bakwai sabanin ibnu taymiya kaga shi kuma ya rasu a irin wannan lokacin amma a karni na takwas hijira da shekara ɗari bakwai da ashirin da shida tsakanin su da wannan shekara ɗari da biyar ba da suwar wannan da shekara ɗari da biyar kuma kakan na shekarun shi suna ta zira wajen shekara hamsin da wani abu tsakanin ibnu kudama daga rasuwar shi zuwa haihuwar ibnu taymiya sira ka batinin malami ne kwarai ba cikin littafin shi na almugni yake cewa alintikar almuharram sayan kaya a ajiye ko sayan kaya a koyi wanda shari'a ta haramta wanda musulunci bai yarda ba majitama a fihi salatatu shuruɗin shine sayayyar da ta cika sharuɗa uku mana adana kayan da ya cika sharuɗa uku idan ya zama lokacin da mutum zai so sai wasu kaya ya adana ko ya ɓoye ya ci gaba da dako da jira har zuwa lokacin da yake da niyyar ya sayar ko lokacin da farashi ya hau har zuwa lokacin da farashi ya hau to idan ya zama haka zai iya zama halal ba zai iya zama haram idan akwai waɗansu ababe guda uku idan aka samu sayan kayan a ajiye bai da waɗannan ababe guda uku sun kasa haɗuwa a cikin shi to sai ya zama halal mutum ya sai kaya ya aji wannan bayanin da ya kama yadda ya gabata magana ce mai muhimmanci kuma sharuɗa ne da suke da buƙatuwar mutum ya la'akari da su kafin ya shiga ita wannan harkar kafin ya shiga ita harkar bai da akwai buƙatuwar mutum ya ya tantance ibnu kudama yake cewa a batan sawai inda ba kofar take yi a hadu ha ɗayan waɗannan sharuɗa guda uku su ne ayyattariya sharaɗin farko wanda dole ne sayan kaya ya ajiye sai la'akari da shi shine ya zamana an yattariya ya zamana sayan kayan yayi kamar abin da yake nufi da sayan kayan yayi sayan su yayi a hannun mutanen yankin ka zo Zariya ka sai masara ka tafi bauchi ka sai wake ka shiga katsina ka sai riɗi ka sai kalwa ka sai shigawa ka sai riɗi ka je ina ne ka je dukka biddi abin da ya shahara a kowane yanki daga asalin manoma sai ka saya sai ka zuba a sto to ka kama hanyar cin haram ba wannan ake so in kana so ku fita dabara za ka canza shine yake cewa falau janaba shay'a da a ce zai shigo da abin daga waje kawai yanzu sai ka tafi madadin misali yanzu ka tafi abin nan nan kura ka saya alkamar su kawai sai ka tafi ukraine sai ka shigo da alkama to ko ta kai shan miliyan guda kuma 'yan ƙasa na so ba za a matsa maka sai kasiyar ba suka ce ai dalili shine akwai wani abu a tattare da ɗabi'a ta ɗan adam idan ɗan adam bai san da abu ba baya sa rai da shi kuma baya lissafi da shi alkamar da aka noma nan duk wanda ya wuce ya ga tayi kyau sai sa ran bare da yarha amma wanda ya shigo da ita daga waje ya adana shi mutum ma bai ganta ba balantana ya saka ta a lissafi in yi dai sayan bure da aka ce tsada ba zai ce dai kuma alkama ta yi kyau ba zai faɗa haka ba to suka ce wanda yake so ya kubuta daga cin haram a intikari kar ka saya a wajen manoma ita waje ka shigo da ita in masara ce ka je da ita waje ka shigo da ita daga waje idan kalwa ce in ma ko ma menene da zaka ce musamman dangin abinci ibnu qudama yace fa law janaba shay'a da a ce zai shigo da wani abu daga waje aw adakhala min ghallatihi shay'a ko kuma ya shigo da abin da zai koyan daga abin da ya noma daga ribar noman shi wannan na da kudin da zai sai buhu dubu daga hannun manoma ya ajiye a wannan sharadin kenan sai shari'a ta ce mata ba ta yadda ya saya ba kai kuma sai ka noma buhu dubu goma sai ka zuba naka a sto ka ɓoye kai ba kai haram ba in wani ya matsa maka ka fito da shi ka sayar kai kuma sai ka ce mashi ya ji damina ya noma an fahimta shi kenan sai mutum ya ce to bari shi ma ya noma in ka noma naka shi kenan amma yanzu ka zo ka ce kai saye za ka yi sai shira ce maka a ya ce fadda karau sai ya adana shi mana ya tafi ya fita waje ya sayo kayan abincin da mutanen mu nan ke nomawa madadin ya saye nasu ya boye a sai da siya ba bai je giwa ya sai masara ba bai tafi bauchi ya sai wake ba bai je digawa ya sai ridi ba bai je katsina ya sai gero da sauransu ba duk bai wannan ba kawai kasashen waje ya tafi ya siyo ko kuma da damina ta faɗi hektoci ya samu ya tafi tara bai ya samu hekta ɗari biyu idan nasara ya samu hekta ɗari uku a san su ta hanyar da ana samu mun yanzu ka ce kana son gona hekta ɗari uku aiki ne aiki ne amma can za a ga gasunan sosai ko da bazaran nan na gani yace zai dan jarraba noman shinkafa ko da riba ya tafi nasarawa hekta ɗari biyu hekta ɗari biyu zai dan gwada inda riba Allah ya kai mu bane in bai ci riba ba ka ga zai ban ma mutane shi sai ko ka tafi adamawa su ma na samun filaye za ka iya samu a ko ka je karaba ko wasu yankuna nan ma kaduna ana iya samu a nan kaduna ma za ka iya samu sai mutum ya noma sai ce idan mutum shigo da kayan ya yi ko kuma nomawa ya yi fadda karahu sai ya kai shi sto ya aji ya kai ma'ajiya ya ɓoye lam yakun muftakira wannan mutumin bai zama mai ɓoye kaya ba kuma bai aikata haram ba ya ce ruya anil hasani an ruwaito wannan fatawa daga alhassanul basari wanda ya rasu hijira da shekara ɗari da goma wa malikin an ruwaito irin wannan fatawa daga al'imamu malik shekara ɗari da saba'in da tara wa kala al'auza'i al'imamu al'auza'i ya ce shi al'imamu al'auza'i babinin malami ne da yake sama da sa imam malik a shekaru ma wato Allah ne ke sama kowa irin albarkar da yake sa mashi a rayuwa amma dai kin haka al-imamul auza'i shi ma ya kamata a ce yana da mazhaba ya kamata a ce yana da mazhaba mutumin malami ne an haife shi kafin a haifi al-imam malik an haifi al-imam malik a shekara ta abin nan casa'in da uku shi kuma da mamar auza'i aka haife shi a shekara ta tamanin da takwas ya rasu aka suna da tantagar shekaru kamar biyar ya rasu hijirar shekara ɗari da hamsin da bakwai aliman malik kuma ya rasu hijirar shekara ɗari da saba'in da tara ta zama shekara ashirin da hudu shi wannan malamin da mamar auza'i shi ma ya ce yace aljahim laysa bi muftakir mai shigo da kaya daga waje abin da yake nufi da aljahim ba dole sai ya zama alwari ba akwai alwari akwai asadir shine shigo da kaya ko kuma fitar da kaya ba dole sai ya zama tsakanin kasa da kasa ba a zai iya yiwuwa shigo da kayan kai wanda ba ma a yankin ake noma ta ba sai ka aji to kaga duk kayan da ba a wurin ake nomawa ba kamar ba za ka cutar da mutane da yawa ba yanzu ka samu kuɗin ka masu yawan gaske sai ka sai masara a Enugu a a a a Ondo da Oyo da Oshun da Legas cikin Yarabawa sai ka adana masara amma doya na kewayawa kayi banza suna mun sa a jaka wannan kuma kai makanka dama nutsawa suke su ba kaji za su nema fulani kamar munan ne yanzu ka zo ka sai doya ka boye amma masara raga-raga sai wace Allah ya Allah kara ma doya lafiya ka ci gaba da zama in dai da masara to insha Allah za ka yi labari to idan kai irin wannan ba ka yi fitari ba da kaulihi aljalibu marzu mai shigo da kaya ai wanda ake azabtawa ne ana mutumin da zai je shigo wa al'umma da kayan da ba su da shi kawai na mutum dan albarka ne arziki yake kawo mutane ba zai zama mai laifi ba ba zai zama wanda za a bashi zunubi ba kaga wannan wata ka'ida ce kenan gwamnati za ta yi la'akari da haka musamman ta yi la'akari da cewa to za ta iya rayuwa da kanta in gwamnati za ta iya in kasa za ta iya tsayuwa da kanta da ciyar da kanta to za ku laifi sai a kulle bodoji amma matukar ba za ta iya ba dan kawai wata ka'ida a wani baci da za a ciwo ba kai dan musulmi sai dai ka rika bola za ka rika dai wani irin allo ake karatu ko kuma kila allon offside jam aka yi mashi rubutun turancin ya koma irin na china aka kasa karanta to sai dai ka rika ina karfa amma mutum dai zai da akari da zai ne ya fi dacewa akwai abin da kake da bukata to a shigo maka shi kai kuma karka zama ci ma zaune sai kai kokari ka ga kai ma kayi wani abu na amfani da masu shigo maka da kayan kai ma za su biya su tafi da shi ka san an yi ba da gishiri in ba ka manda amma dai mu yanayin yadda syllabus din ne yake da curriculum din ne yake ba mu ginu a kan mu zama masu samar da abin da wasu za su amfana ba mu syllabus din mu ya koya mana ne mu zama parasite shi ma zaune kaska wanda bayan yan arewa kawai ba a har yan kudin kamar yadda tsarin soyayya da nake faɗi an zai mata ta'alimina allamatna allah nubdi'a curriculum din mu shi ya koya mana mu zama ci ba zaune mu zama mu da wani tasiri na iya intajat ko wasu abubuwa yace wal muftakiru mal'un amma da siyan kaya ya koyi wannan tsinanne ne amma mai shigo da kaya daga waje ka tafi china ka tafi ukraine ka je rasha ka je ina ne ka je ina ne ka shigo da wasu ababe na amfani ai gwamnati ma lokaci har sassauci take wa mutum saboda ka zo da alkhairi ta ce to harajin da za a iya maka bari a bari a sassauta maka kuma wannan ba za ta zama wai bisa alfarma ba a maka yi bisa alfarma kuma cutar da ka sake yana abin da yan siyasa mu suka shahara a kai abin da suke ce ma wailing wailing abubuwa da ya tafi an lissafa bashi da suwane ne da suwane ne trillion da yawa da aka lissafa wailing da ya ya tafi ya bar bashin trillion ɗari da tara duk da wanda ya gada fa ba wanda ya cushi kaɗai ba wanda aka ci da gwajin santarin ban wajen trillion ashirin da wani abu yanzu kuma ce ne ya ni kan kasuwa ne ko kwani sarari kana dabba matar da an ajiye maka wasu yan kuɗaɗe sai kuma a ce wasu an auren su da wuta na jinka miliyan to kai kuma nawa ka bata ta aji ka da wani karatun fa karata ma dai sai boko ya boko aka iya gane ko kuma yana zai ka zama da imani za ka iya gane da ke amma da kana da imani za a yi kai ba ka ganewa a zo jaraba ka faɗi to amma da aka lissafa webin da ya yi nan ce webin shine za ka shigo da kaya ka ce wata mota ta alfarma model 2024 yana miliyan 400 ya kamata ka biya 7.5 fitan ko 10 fitan ko waye fitan ina za ka biya miliyan 40 na duti kawai sai ka je fadar shugaban kasa ta ba su compliment card webin kawai kana zuwa kaduna ta ce fadar shugaban kasa ta ce karka biya ko sisi ka wuce da kayan haka to wannan webin webin webin webin din da aka rika yi shi ma ya kai wancan kudin kuma yanzu shi ma wannan bari ya tafi ka ji a lissafa za ka sha mamaki wala Allah ma min ba da auna akan na wancan idan jikon mai jan banki ya rawa ya burge ya jikan shata kuma ina ga an gane ya ga ai sai abin da ne yi sama irin wannan wai da sai ba kowa me ka shigo da shi eh abin nan kayan karatu na shigo da shi masha Allah sai a rage maka da sharafin kake da kasa ka rage wa da wamba sai ko me ka shigo da shi kayan amfanin gona ne na'urori ne wane ne wane ne wane ne shi kenan to kai ma za ka shi zai maka sassauci za mu cire maka kashi kaza kashi kaza kashi kaza kashi kaza in ka shiga ka rage wa yan kasa su ma su amfana wadda tarbiyyar ya kamata akwai wa ɗan kasuwa da zama da suka siyo da sauki su sayar da sauki su sami sanya albarkar da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi na rahimahullahu abdan sam'an idza ba'a wa sam'an idza ishtara yace wa li anna al jaliba sai domin shi fa mai shigo da kaya la yuzayyiqu ala ahadin shi ba a cikin da mutane ai mutane ma ba su san ya shigo da kayan ba ballantana su tare har su da lissafin su akai wala ya durru bihi kuma baya cutuwa da shi mana ita al'umma ba ta cutuwa da shigo da kayan da yi bal yanfa kai al'umma ma amfanuwa za ta yi fa innan nasa domin su mutane idan alimu inda hu ta'ama idan suka sai akwai idan suka san akwai abinci a wajen wancan mai shigo da kaya mu'addad lil baiti wanda aka tanada domin a tsayar kana zalika atyabu li qulubi wannan ya fi dada da zukatan su min adami akan su nema a ce babu ce to masara ta fara tsada to kawai aka ce akwai wani da ya shigo da ita daga turai tana nan kan miliyan goma kuma ma sati ne zuwa zai fara sayarwa za ka mutane ta bishara wanda suka ɗan kwakwaye tasu a nan to da na yar garuwa ko ta ce mama ni maza mu sai da namu kafin masu abin su fara to dan Allah ya fara na shi to ba da jarkar da za su ya tana dan Allah ku yara na ce ku ban kudin suna ai na mun tara na sama kenan to masu abin su yi arhamur rahimi ne kenan to zai zama ya taimaki al'umma ya yi mata abin da zai kawo mata sauki da ya yi mata damuwa wannan shine sharadi na farko sharadi na farko in kana so kada ka yi tikari shine kada ka saya a wurin manoma ka fita waje ka sayo ko ka noma da kanka ba laifi yanzu in buhu dubu nawa kake da shi naka na nomanka ka adana daga nan har tsakiyar damina da zuwa ba laifi sai dai kuma gwargwadon yadda ka tausaya wa al'umma to shi kuma gwargwadon yadda Allah zai tausaya maka Allah na tausaya ma waɗanda suka tausaya wa al'umma to sharadi na biyu kamar yadda Ibn Qudama ya ce shine ayyakuna al-mushtara quta ya zama na abin da zaka siya ka boya har kai dai ya zama abinci ne in an ce al-qut shine abin da mutane za su iya rika a matsayin abinci banda sinadarai wani da ya siyo yar bebin wasan yara ya ɓoye ya ci gaba da ɓoye ko ba yar bebi za ga mutane kawai da wada ko ya je siyo ta shadda mai tsada ya ɓoye ya ci gaba da ɓoyewa in bana ba sai tsada ba ma ya jira har zaɓe mai zuwa duk ba wannan biyu ya je ya yi dole abin ya zama alkul ba a marke damu amma kayan miya ba laifi ta samu wasu sandunan tumatir miliyan ɗaya kace bari ka boye sai ta ajiya kawai dai ka rika leƙawa to idan shawara za a bata ka ɗan rika leƙawa hakila sai ɗan zamani ko da zai rufa ko ya ji lakani to sai ka rika ɗan leƙawa don za a iya asara kuma wal halwa'u da kuma kayan tantatante irin su chocolate ta siyo sweet da duka sto ana ta nema za a kai yara makaranta ba sweet ba matsala ci gaba da ajewa a yi daɗi ya sa ma ake shan sweet din wal'akan da zuma ta sayo tulunan zuma ko ka adana ita ajiyarsa ba matsala wasaitu da mai da mai har man gidan nan da yake ta wahalar da magidanta yana da yi shawara duk a kan kau da kai daga gare shi wata daya ya rika mun wasa mutane gida wane ne man gida ne me ya faru na yi sauki na rage farashi kama yana ta gudu ne ga ana ta biyo shi ana ta ta gudu ana biyo shi kaga yadda mutanen da ne da ta koma man kade man waye man waye an an samu madadi wasaitu da mai wa alakul baha'imi da ciyawar dabbobi ya samu ciyawar dabbobi tari guda ya koye a su ma da ibnu qudama ce falaysa fi haqiqa'un muharram babu intikari da shari'a ta haramta cikin wannan qala al-asram al-imam al-asram ya ce ɗaya daga cikin fitattun ɗalibai ne na bunu hanbal ya rasu bayan rasuwar ahmadu bunu hanbal da shekara ashirin saboda Hanbal ya rasu ɗari biyu da arba'in da ɗaya shi kuma wannan ya rasu ɗari biyu da sittin da ɗaya al-Imam al-Asram yace sami'tu Aba Abdullahi Aba Abdullahi yas'al naji Abu Abdullah ana tambayar shi wai Abu Abdullah ibn Hanbal naji ana tambayar shi an ayyi shay'in al-iktikaru a waɗanne kaya ne intikari yake shiga kana idza kana min qut إذا كان من قوت الناس فهو الذي يكره إذا أدن لا أقويا أدن تمتاني ne to a nan ne yake zama intikari kuma a nan ne ake kyama suka ce yi kurau zai daukar wanda aka haramta wa hada kaula abdullahi ibn amr wannan kuma yake maganar abdullahi dan amr dan as wanda ya rufe da shekara 65 wa kana sa'id ibn al-musayyib sai ibn al-musayyib ya kasance ya da sai da shekara 94 wa huwa rawi hadith al-iftikar kuma shi ya ruwaito hadisin haramcin boye kaya a adana la ya sakiru illa fafi ba da sayan kaya ya koyi sai mai gangancin saka kanki a wutan lahira sai mai gangancin gidda kanki a halaka tun daga duniya shi ibn al-musayyib daya ne daga cikin rijalul hadis da kana ya sakiru zaita yana siyan mai da kaka ya koyi sai sai mai irin nasu na wancan lokaci jarka jarka sai kai gida ya adana idan bukatuwar shi kaka ta wuce aka fara shigowa yanayi ya yi daraja sai ya fito sai ya sayar mutane su samu mai shi kuma ya samu riba kasan kuma da a ce mai yana cikin abin da aka haramta a saya ko a mafarki kasan ba zai saya ba ya ce kana abu dawo abu dawo yake cewa ya ce ya da filin shekara ɗari biyu da saba'in da biyar kana ya kirun nawa wani kaifa wani kindira ya kasance yana sayan annawa wanda annawa suka ce abubuwan abin da ya shafi dabino ko ganyen dabino ko kuma abincin dabbobi wani kaifa da igiyoyi wani kindira yana kuma siyan alkindira mintar kindira kayan kai ne su citta su kanin fari su tarugu su shambo su waɗanda duk yana sayan ire-iren waɗannan su ma sai ya ajiye daga baya idan farashi ya ɗan hau ko al'umma ta zo tana da bukata an wuce lokacin kakar su kenan to sai ya fito da su sai ya sai ya sayar sai mutane sai su sai su amfana to kaga shi ma da a ce wannan abun haramun ne tabbas ba zai ba zai wannan abun ba ba zai saya ba ya koyi yace wala anna hadhihi al-ashya'a domin su waɗannan kayan da aka lissafa min ma la ta'ummu al-hajatu ilayha suna daga cikin kayan da bukatuwa ba sa zama na lalura a tsakanin mutane za ka iya watsi da tarugu wata guda kana girki ba ta rubuta in wani yasi ya yi koya ya yi banza duk inda kai wata ka manta da shi in ba da ka rubuta ka kasi ake tunanin me yake ka rubuta yadin da aka dinka bara ne ko ko wani guri ne da ake yafa oh ke to ka dan tuna kenan to da ka irin wannan ba a damuwa da da su ba a damuwa da su dan mutum yana mutum na da kuɗi sai ya ya ya ya kasuwancin shi da su fa asbahat siyaba sai suka yi kama da tufafi wani hayawana da dabbobi dabbobi sai dai a ce irin lokacin azumi abu lokacin sanda ta layya shi kuma idan ka sai dabba ka ajiye wata hudu kila kafin babbar sallah hidimar da lafiya ba karama ba abinci nawa za su dan ka fito da shi ka kirninkin balinkin aje a yi lissafi ka gani yar ribar ta ba yawa yasa zuba kyau nan ba da yi je tafiya ya ta haji kuma in na layya ne mutum ya fice ne mara ko ya rasa wani mai san riba ya ce ragunan ya koyi ai ga ta fada kan kake nan tun ta fi karfin kamar ba fa su ne gurgurdan ikon da kake da shi to sai sharadi na wanda shi ne sharadi na biyu kenan ya zama na kayan da za a koye din su zama kaya ne na abinci ba kaya ne na sinadaran abinci ba. Na uku, ayyu zai yi ƙalan nasiri shara'i. Shara'i na uku shine ya zama na in ya saya zai kuntata wa mutane. Akwai kayan da ko kace a hannun mutane lokacin ba za kuntata musu ba. Ba za kuntata musu ba. Yanzu yana ganin kai ta siyan barkonu kana ajiya ba za kuntata wa mutane ba. Ba za kuntata ba. A yanzu ma idan ka sai masarar ka ajiye ba za ku fita mutane ba nan gaba ne za a shiga takura sai dan kai ba niyyar ka a takura ba ka kai ba za ta kai lokacin tsananin kuncin ba za ka fito da ita ka siyar duk da a lokacin ma za ka yi samun ribar to ba laifi sai ka siya kenan to da yanzu idan aka ce kowa kada ya saya duk wanda yake da kuɗi kada ya sayi wani abu na hatsi ya ajiye manoman su koma gida su ajiye ai su ba sun noma bane dan su ajiye su ya halatta su ajiye amma ba za su iya ajiyewa ba sai kuma sai ka ce kai kuma bai halatta ka ajiye ba duk da kai za ka iya ajiyewa to za ce to ina hikimar shari'a wa ma ja'ala alaikum fi dini min haram kuma shi ka'idar ka'idodin mu na addini shi ne kullama za kal amru tasa haka matsa nan wurin to kana wai ga ɗaya wurin sai ga buɗe maka iya zama babban get sai mutane su yi zarga zarga da ka za fara rike wancan babban get din in ka duba ke da gana ɗaga wani ba ina da dai shari'a da zo wa mutane samau gaba ɗaya ta ko ina babu sauki a ba a yi to kamar da kaka ta yadda mutum ya da aka yi da cewa buhu biyar goma ashirin talatin da zan saya a nan gari in zuba a ɗaki ko a so in ajiye ba zai takura mutanen garin nan ba to ba da shi sai ka siya amma kada su zo gabar da suna wai wai da ya yi gaba ɗaya garin nan yau ba da ciwo ba me ya faru ba masara ko kuma kana da ita to sai an karar da gwamnati kawai ka ga sss a kofar gidanka wurin ka suka zo me ya faru kana da masara buhu talatin ita ce har ma ba talaka dan mun sanar da su bar gidanka akwai masara kawai su kafa layi dan goyo farashi su kana kallo a ita siyarwa su gama su tura kudin ka su baka ko su karba akan ɗinka su je su sa maka kuma gwamnati duk kotun da za ka baka da gaskiya an ba gwamnati wannan power in ma kana gaba sai maka daidai ba sai dai ka yi hakuri sai lahira sai kuma za a tambaye ka danne ka ga cikin kan ba za ka so a yi ta lahira ba a gaskiya a fashi dai gwamnati ta shigo an yi ta ana ka dan ji jiki ka bar maganar haka mana yake cewa wala yahsulu zalika illa bi amrayn takurar mutane ba ta yiwuwa ko ba ta tabbata in an saya abincinsu an koyi sai ta ɗayan abubuwa guda biyu ahadihima ɗayansu ya kuna fi baladin zai iya kasancewa ne a garin da yuzayyiqu bi ahli al-intikaru in aka yi intikar din za a wahala mana garin da su ba noma abin suke ba an gane ba noma suke ba wata kasuwa suke da ita da ake shigo da kayan daga waje kai kuma yanzu idan ka je ka sai to tun da ba noma suke ba ai ba su da manoman da za su rika fito da tiya ɗaya tiya biyu buhu ɗaya buhu biyu ana zagayawa mutane samun abinci to in aka fahimci ai a nan garin idan aka saya wannan abincin to al'umma za ta takura saboda ba a garin ake noma abincin ba ita kar haramai ne kamar maka da madina in ga ga lemu inabi wane ne ba a wurin yi kai ba shigo musu ciki da shi ya kai da sai wani ya ce bari tun ya bi ya sayi da shi ya yi itikari saboda tsayewa ka ɓoye zai kafura mutanen haramai ne haramin makka da kuma haramin madina wasu guhur da kuma kan iyakoki inda ba noman ake yi ba nan duk kayan ma da ya shigo din wutowa yake ko in ya zo fita fita yake yi kala ahmad ibn hanbal yake cewa al-intikaru fi mithli makkah wal madinati koya kaya a kamar garuruwa irin su Makka da Madina, wasu guri da gefe-gefen boda, fazahiru haza an talbira da luwasi a talkafira talmara fi warjalari. Abin da yake zahiri shine garuruwa masu girma, waɗanda suke da mashigu da mafitu masu yawa, warjalari suke da hanyoyin shigo da kaya na amfani, ka Bagdada, kamar Baghdad a Iraki wal Basra da Basra a Iraki wa Misra da Misra a Egypt na ya harumu fi al-intikar ba haramta yin intikari a irin waɗannan garuruwa ba da na dalika la yu'athiru fiha galiba sai irin wannan galiban baya tasiri galiban baya tasiri kenan sai wani yake bari ya je Lagos ya sai masarar da ake shigowa da ita ba zai cutar da yadda zai ɗin ba in ka kai kwantena goma akwai dari a ƙasa za a sauke kwanan nan irin wannan ba da yake gaskiya amma kamar makka da madina zai cutar to shi ta gaskiya an haramta sannan abu na biyu wanda zai iya za a yi la'akari da shi karkashin Allah ya zai yi tsalan nasu bi shara'ihi ay yakuna fi halin dhiqi ya zama da lokacin da za a sai kayan al'umma na cikin bukatar kayan yanzu irin lokacin badaran nan da wani na da buhu ɗari biyar zai siyar sai wani ne abokin shi mai kuɗi sai ce nawa za ka siyar ya siya sittin sittin shi kuma yanzu an ce ɗari ɗari sai na abokin shi mai kuɗi kuma tun na neman hatsin na neman abincin sai na abokin shi ke to zan baka ɗari da goma goma ko ɗari da biyar biyar ni ka siyar man ka ci gaba da ajiye ma a sunan ta ce wannan bai halarta ba saboda ne an zo gabar da sayan kayan a ci gaba da koye su zai takura da kuma a lokacin shi wanda ya tsaya shine ake umartar da ya fito da kayan ya zo ya tsaya to shine wannan sharɗin ai ya kuna fi halin da zai ya zama a hali na kunci ya yi da kula da bala da kafilatu ta yadda idan wata tawagar masu sayar da abinci suka shiga gari bai tabadar zaul amwali sai ka zama wadata sun yunkuro bai shauru da hasu sai kayan wanda ya kuna halin nasi takura wa mutane idan abin ya zama haka to baya halatta kamar misali yanzu a ce wani shigo da masarar shi yana siyarwa a mota da kakaki kaga yanzu da kakan nan zai wuya ya ciniki kuma farashin da yake tura shi ne farashin yan kasuwan garin zai wuya ya ciniki yanzu idan haka za ka iya kai ka tsaya mutu da ita sai ka tsaya amma nan gaba idan sai wahala aka zo nan za ka sai kasar afirka wahala da ya tazu an ga ya kwanta wani kushe to ka ja ta yi tun kada ya kare sai ga wani ya shigo a mota to ga masara mun zo da ita ga kaza ga kaza ga kaza sai kuma sai ka ce malam duka buhu nawa ne ke da buhu hudu ne kawai za mu sayar wa talaka ce na sayi duka to irin wannan haramun ne saboda kana siye nan take al'umma za ta cutu to ke aka kiyaye waɗannan sharuɗa shi ne mazan malikiya suke cewa kamar da kaka lokacin da su talakawan ko su manoman suke da abin ada-ada a hannunsu ba laifi ka saya ka aji da sharaɗin kar ta kai makwarar cutuwa kake fito da ita gaskiya malikum salam
rashin a cikin da wasu da
a shirin ba itikadi ba ne bayan fitarwa ce yana magana wai kamar gwamnati haka sai ta fitar da da taki ya ce da zuwa rabawa talakawa kawai sai wani ne siya allocation ba wanda za a siyar wa talakawa sai ba su wani abu idan ya ba su wani abu sai ya sai zai siyar wa ‘yan kasuwa masu sayar da taki. Wannan ainihin zulmi ne ya yi, kuma wannan shi ne ake ce ma guduri. Zai zo da taki ran lahira, wa mai ya gudun ya fi da ma zalla yau mana kiyama. Ko ya kai buhu miliyan ɗari zai zo da su a kan shi, ko bai isa ya wurgar ba. Haka zai tsaya a kan shi a filin kiyama fi yaunin kana nafi da ruhu hamsin na alfa sana. hatta yi kusa bai na da ibad sai ya rasa bido aka zai tsaya da takin da an shi allocation ne da na lokacin baban gida lokacin buhari abdulsalam haka dai na ita san kowa lokacin farar hula da sauransu akwai wani abokin mu da su shekarun baya ya gama digiri ya kai fastin ɗin shi service ministry of agri to da ka gan shi kaga ustaz nan cikin labirin don ustazai gari yana zuwa wani ya kira ya ce ustaz na ga kai kana da ruwan addini ba za ka iya zama ministirin nan ba yace nan ne yace ai taki ai hada hada taki kawai muke yi sai za ka ce haram ne takin da gwamnati ke yarda cewa a raba matalakawa ba a magana raba allocation ne har hawa biyu uku ake yi shi kana da gata a ministirin tireloli hamsin da aka ware wa kaduna sai a ɗiba ashirin a siyar maka tun ba su zo hannunka ba kai kuma sai ka siyar ma wani agent shi kuma sai ya siyar ma wani a Abuja wani babban dila shi kuma ya siyar ma wani a nan Tijai. Ni ma na ga na janye domin ne sabi tutar da tutar na mun yi hira sosai da direbobin direloli mai ta zo ɗaukar taki. Wa ya siyar maka wani tsohon sanar president ba zan faɗi suna ba. dan dare na ashirin talatin arba'in hamsin an ka kawo wasu bizet an kai wasu katsina an kai wasu kano an kai wasu gombe an kai wasu bauchi kawai an gama cinikin har inda ake ɗiba na je na san wani so da suke tarawa wanda aka ce a raba wa talakawa ne na jihar shi tun da babba ne sai ya tiro sai ya siyar gwamnati ta siyo dubu ashirin ashirin misali ta ce za ta siyar wa talaka dubu biyar biyar da sufurin dubu sha biyar biyar shi sai ya zo sai ya tsaye dubu biyar biyar din sai ya kira yan kasuwa sai ya siyar masu dubu sha takwas takwas su kuma sun samu riba dubu biyun nan ba karamin kuɗi ba ne sai ya sai buhu dubu biyu dubu dubu kaza sai shi ya zo ya siyarwa talaka ko ya siyarwa manoma ko kuma ya zo ta hannun ejen wannan ya siya dubu sha takwas ya siyar ma wani nan take a tsaye shi ma bai kuma laisa in daka kuma tun bai karbi kayan ba sai siyar dubu dubu sai kara ɗari biyar biyar dubu ɗari biyar sai a baki shi kuma wancan ya je ya siyar ma wani da karin ɗari biyar biyar dubu sha tara sai ga take a nan. Shi yana ainihin kirmi ne. da aka gululi ne duk wanda ya ci zai zo da shi ranar lahira in haka tiredar aka siyar har da ita zai zo da ita kuma ta haya ce to za a cire ta ita ban da ita amma dai zai ɗauki takin ko buhu goma ko wani rabu da ya ɗaga ai zai fi duk ƙarfin mutum buhu goma ai zai iya danne kamar ranar lahira ba dannewa an ba shi ƙarfi na fitar hankali ƙarfin shiga wuta ranar lahira akwai bincike dogo idan Allah na nan da nan zai gama kuma ba ba kuskure ba ero to da irin wannan haka mutum ta da sai ta shi gaskiya ba zai tsaya ba ya wata Allah min fadli ya nema daga falalar Allah mu dai sani ko kuma ga sai mai kikin la a wuta eh ba za su ce ba ai karshe ne zama a wurin ba inda ya gaza ya tafi ya ce kawai sai ya nemi relocation sai ya bar wurin zariya ma ya dawo ya kare dan nan dai kam zaman ba zai yiwu ba zaman ba zai yiwu ba kuma sai in ka ga masu zuwa za ka sha ma ba shi ba har da masu gemu ba na su zo karɓar allocation nan wanda ya kamata su yi wa'azi su yi nasiha ko su yi masifa ma har da zuwa zuwa karɓa amma ka mun gemu daban karatu kuma daban wani na fashion ne wani na fashion ne ba na tsoron Allah ba ne. A ba ga mawakan Amerika nan da Turai da gemu ba da sati, ba ga gaya duk da iya sai gini. Zai hana kamfe nan da suke yi. Wala yi asiru fi ha galiba, irin wannan baya tasiri, in gari na da girma kuma wuraren shigo da kayan na da yawa. Kamar yanzu misali a ce ana shigo da kayan hatsi ta Godan Nijar da Jigawa da Taraba da Maiduguri ana shigowa da shi ta Lagos da Rivers across river da sauransu duka to ba da shi ka samu godan nan ka tsaya ka rika kai to da in ka siyana nan ai na Jigawa na nan kuma zai kankaro ya zo nan irin wani sai ake ba ne amma kamar a Makka da Madina tunda ba a wuna ake noma ba kaga in ka sai ba inda za su samu sai aka ce shi wannan bai halarta ba kuma na biyu kimar haramai nan warzuk a halaha jinar samara a tsar da annabi ibrahim yayi kabar abin ya tafi a haka kuma ya tana nan tana tafiya a haka fi hada yace wa idan yukuna ala nas ba ma idan tarahu fi hada istisai amma idan mutum ya sai kaya ya ajiye a lokacin da kayan ke da yalwa warrukhasi lokacin da suke arha ala wajani da ala wajihin la yudayyiqu ala ahadi a lokacin da ba zai takura ma kowa ba cikin al'umma to fa laysa bi muharramin ibn qudama a mujalladi na hudu shafi da da shi da yake irin wannan ba haram bane ina yake cewa kamar da da kaka babu laifi za ka iya sayan kayan da kaka ka kai ɗinka ka ajiye ba tare da ka fuskanci wata matsala ba saboda al'umma suna neman ma wanda zai zo ya tsaya ne idan kai ka ce ba za ka tsaya ba to ba san ina za su kai waɗannan kaya ba kuma za su shiga wani yanayi na damuwa amma idan ka tsaya ka ajiye farashi ko da ya nunka ko kuma ya ɗaga to babu laifi a irin wannan yanayin ka zo ka ka fito da shi ka taimaki al'umma ka yaye musu damuwa kuma Allah zai ji kanka akan haka kuma ka samu riba a kasuwanci ba laifi ka ce ai riban ma na cikin manufa yana cikin manufar yin kasuwancin a ba na da sallama suna yi hurwatul bariki ka duba yadda su yi mace kila wani sai ce maka cewa ne dinari da aka bashi ya siyo wa nabi sallallahu alaihi wasallam dabban layya ya shiga cikin kasuwa ya siyo dabba daya ya fito nan wajen kasuwa ya sayar da ita ninki biyu dinari da ya siyo dabban ya sayar da ita dinari biyu duka wannan cikin awa daya ba ya koma ya sake siyo irin ta dinari daya ya wuce ya kai ma annabi dinari daya da akuya annabi mai addu'ar Allah ya sa maka albarka a cikin kasuwancinka ya zama ko kasa ya kasa to wannan mutumin sai ya ci riba Allah ya sa miki albarka kwarai kwarai da gaske ga abin da ya shafi hada-hadar shi ta kasuwanci kuma hanya ce ta raya mutane akwai lada sosai na mana da binniya mutane na neman abu ka zo musu da shi yasa mai hikima in zai kasuwanci za ka kalli abin da mutane ke da bukata ne kasuwanci ba ra'ayinka ba ne gari ne ke nuna me yake so kamar yanzu kai kawai ka je ka karanta digiri akan gwanagwanai da ma'adani ko sai ka zo nan garin ka samu wani kawasan shago ka sa gidan dan kundin zinariya takalmin zinariya za ka yi ta zama har ba za a siya ba ba fashion ba ne garin bai nuna garin bai nuna yana da buƙatar irin waɗannan kayan ba ba su za ka siyar ba ko ka zo da yaji shadda yaji ne ruwa ashirin da biyar yaji goma da biyu da hamsin za ka yi hadda magan mana da a nan garin ba za ka ci riba ba garin ba irin ke da bukata ba irin yan yadin dukkan nan za ka wanda ke makarar rawa kai masu wani su gaba idan masa kai ta kai masu wurin su to zai kana ta karɓa kaga kana ta karɓa ko ka zo ka fara abinci sai ka ce bulat mafi arha dubu biyar kuma a nan garin a bakin titi so da kai ka karanto a wani kundi da kuka yi digiri sai da san a ciki wai a wasu kasashen ma har fiye da haka ana siyarwa sai a can za ka je kai to shi ka zan za ka kalli su mutanen da suke su ka duba inyamurai ya suke yi in suka jira so za su ga me kuke so me kuke so kawai shi za ta rika siyarwa in ta karbe muku yan kuɗaɗen in ba yaran ku na shaye shaye har da kwayoyin ma za su rika siyarwa hatta da shaye-shaye duk za su siya in ya zo ma zai iya tato in ka zo a baka maganin ciwon kai idan ba ka da kuɗi ka iya gwado mana waki ko gongo biyu ne ke ka gwado gongo biyu a yankan maka maganin ciwon kai kai a wurin ka gongo biyun ba komai ba ne shi kuma a wurin shi gongo biyun nan in aka samu irin ka an kusa ta da siya an ta da siya ma a hankali a hankali sai wata na ya ce zai tafi enugu wake zai kai karfe biyun dare zai bar gadan saboda kar ku ga buhuna wata na so zai zai ce ma sarkin kawai zai bar gadan haka ya ci wanda da shi zai samu shago kudin haya miliyan biyu a shekara ya tsallake nan kai kuma da rani kana ta hamma tunda kai da shan kaka rafa ta kake shi kenan za ta yara rayu asila so da haka akwai albarkatu masu yawa cikin hada-hadar وعليكم السلام ايه ya ba da wai ya sayar da fili ya ce bari madadin ya haɗa kudin da zai noma ya sai aji ya aji tantan da hausa suke faɗi ba da gaske ba ne ko kudin kudin fili ne ko kudin ne bai albarka ba da gaske ba ne amma dai kuma in mutum noma zai yi da fili kudin fili zai bari mana duk sai lokacin sayan kaya in kuma zai sayar taki da iri da maganin jirgi da sauransu duk zai iya siyan amma za a dai yi haka sai ce to madadin ya ajiye kudin bari ya sai amfanin gona yanzu da kaka sai da daban sana lokaci ana shirye-shiryen gona kuma mai yiwuwa darajar abin sun karu a kan yadda yake da bazar da kakar sai ya tsera lokacin ya yi hidimar shi ba da yi mutum ya haka dama dai waɗannan ƙa'idodin su ake sa da aka yi da su kuma illatun na haidin ita ke kawai takura wa mutane ita ga ka'idar addini shine wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj ba a so mutane su shiga kunci yana za su yi karanta a siyasar shari'iyya ko al-mulku fi duwal islamiyya ko kuma al-idara islamiyya islamic administration za ga yayi hannun riga da na bature shi na bature akwai lokacin da gangan za kirkiri takurawa na musulunci kuma kullum ya za ku samu sauki ake yi za ga an daga doka kawai saboda ku samu sauki kawai don ku samu sauki sai ce to doka kaza an tafi ka doka kaza an tafi ka abu kaza an tafi za a ci gaba da tafiya a ɗagen in abubuwa suka warware ya zo sai ce to kuma an dawo ne saboda ba a so tafin da takura cewa da umma yawa shi kullum ake kokari a gan kaucewa kama siyasa ko tsarin gudanarwa ba na musulunci ba ne sai ga ba a la'akari da tsanani ko takurar da mutane za su shiga kawai za a yi abin da ake ga ko zai tara kuɗi ko zai bakanta ran wani da ake faɗa da shi ko zai faranta ran wani da ake tasawa da shi ko kuma zai cika sharaɗin wata yarjejeniya da aka yi. Daga ta ga akwai bukatuwar mu koma mai ta asiyoyi shugabannin mu mutum mai ke damunsa ba. kasashen mu nan makota makota na Afirka ta yamma sai ko na Faransa suke yi ko kuma sai kara ba ta wurin zama muke ka rasa dan su da basiratin da ke gaban mu idan Niger ka duba Niger fa har wuta muke ba ta aka yi tarmana da nan mawai za a yakin wai sai da mama da ne suka shiga aka lallace shi wai shi ya sha alwashi kuma nan fa ga yan ta suna ta kawo mutane a Najeriya da kyar sai ya hakura da kyar ta je yaƙi Nijar aka yanke musu wuta yanzu wutar da suke da ita ta fi tamu mu ne mafiya lalacewa a harkar wuta a Afirka muna cikin goma mafiya rashin wuta da bakin talaucin ta amma ko mu ne kiwar Afirka ina da kila kiwa ce a hoto biyar a zahiri za ka iya kawatin hoton giwa gidanka ka ce kai ne giwar unguwan nan mage ta hana ka fita asuba giwa ta mage ta hana fita giwa ba giwa ba ta ta ta posta ke da to kaga yanzu kwanan nan wani yarjeje da shugaban kasa ne sun sake sa hannu ina ga waye ta kore su daga baya ta ta kore su angola sun kora burkina faso wannan yaron shekara arba'in da wani abu ƙananan shekaru sun fi manyan shekaru yana hawa yake su ban mace kasa duk su ne bala'in kasa kama kawai muna yanzu an ba na za su yi sansanin soja su za su kula da harkar ma'adinan sun fi mu kula da yanzu za su fi halalan tsaye ba ko ku duba ani abbari a kuma tsiyar faransa in ta rafe ka gara ka aje shedan gara ka aje shedan a gidanka a sannan ya ta'udu billahi min shirke sai masa ko ba abin nan bane to amma kuma an zo ana ta maganar tax reform ya ɗauki hankali ga kuma wancan bala'in da ya sake jajibowa muna da bukatuwar mu mu koma ga Allah kwarai da gaske musamman addu'o'in dare musamman addu'o'in dare duk abin da zai zame mana mafita mu roƙi Allah ya ji mu sanin mafita mu roƙe shi mafita ga dai halin da muke da mu da addinin mu da zurriya a nan gaba ba kuma yadda rayuwa take ta tafiya kullum kawai wani juma'a ne tumbi kamar haka ake a wahala tsare-tsaren ba kyau a dandun ba kyau tunanin ka rasa inda ya tafi to kaga Allah ne za mu mayar wa al'amarin a tashi da dare a yi addu'a bayan an yi ko salloli ko tilawa ko na abu na zikiri ko uba ma sallah inna na shi atal laili ya ashaddu wa wa aqwa mufila daga nan sai mu ce ya roƙi Allah kuma za ka ya kawo mana mafita waɗancan kasashen kaza ai kamar Burkina Faso da sauransu ai wasu sun shiga yanayin da ya fi namu muni sun shiga yanayin da ya fi namu muni amma kuma ka duba yadda suka samu sauyi daga baya yanzu ka je abin nan wa'annan kasashen da suka samu sauyi na gwamnatin ka ga yadda tsare-tsaren suke tafiya sau da kafa abubuwa na tafiya yadda ya kamata a na hawa yadda ya kamata tsare-tsare komai ana yi ana la'akari da su ɗan ƙasa da ake mulkin jan su amma mu kuma namu sai suka ga kamar ana yi ne don mu mu shiga wani irin wani irin yanayi to ka ga doyin ne kawai za su iya zama mafita in ka dogara da wani ɗan siyasa ba dole bane shi iya fahimtar ka ya zama da jihunki ko kuma mukaminki ko kuma rayuwar shi su yake kallo mai barazana zai janye wani loda maki wasu kudade ban alkawarta maki sinti sabincin kai ne na bana kai ne na bana wana ha maza ha mata kai ne in kake kuma za mu yi maka kaza za mu yi maka kaza kuma za mu tona asirinka ko za ki za tona asirinka in bisa haɗa maka kuma komai gaskiya ka in suka zo su fata ka za su fata ka ga wanda ya kamata a tona asirin nasu nan za ga ba a tonawa da za a tona wani dai ka ji shuru ta ka lallai akwai buƙatuwar waccan muguwar ajandar da gwamnati ne suka sa hannu to lallai akwai buƙatuwar mu addu'o'i mu addu'o'i kowa yana da irin alaƙar shi da mahalicci kada abin ya tabbata kada ya tasiri duk wanda ya matsa sai an yi Allah ya matse shi Allah Allah yana da hanyoyin matsewa ya iya matsa mutum da ciwo iya matsa mutum da komai na malam jalla ya wasu ma bai kamata ba ma masu su mutu ya kawai murgude su kawai Allah zai kawai ya murgude su ya hau jirgi kawai a murta jirgin kai ya mutu kuma Allah yana kallo ana yi amma ba baki ba kunni sun mugu kuma amuyo inda lokacin su ne ai kaza kaza eh lokacin naka ya wuce akwai kuma ka cutar da mutane amma idan dai aka saki hannun ba mu koma maki ba to ba mu san kuma gun wanda za a za a je ba yana da sai mu dakata na Allah sai mu darasin gaba sai mu tashi fasalin tasiru sila babu da zai magana kan kayyade kayyade farashi saboda yanayi na bukatuwar al'umma سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله